الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء درع الحميد عشرين لديه قوة محرم shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya bibi da shaki daga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Idan ba manta ba mun tsaya darasi na hamsin da biyu shafi na ɗari da shida. Hadisi mai lamba ta ɗari biyu da casa'in da hudu. za mu tashi darasi na hamsin da uku hadisi mai lamba ta ɗari biyu da casa'in da biyar a wannan masallaci mai albarka na mu'assasar salafiya da ke unguwar ganda albasa a cikin wannan littafi na amalul yawmi wal laila na babban malami Ahmad ibn Muhammad ibn Sunni rahmatullahi alaihi malaki babu ma ya kuli idara ra'al harir babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa in ya ga gobara قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية الأنمادي قال حدثنا الحسن بن عبد الله العمري عن أخيه القاسم قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال شيء مالم ابن السني يجي مالم منسى محمد بن سعيد يا كان جده شما يجيو لغا مالم منسى محمد بن معاوية الأنمائي شما لغا مالم منسى الحسن بن عبد الله العمري شما يجيو لغا مالم منسى القاسم وانا القاسم تنشيني من مسألة إسنادي شما يجيو لغا مالم منسى عبد الرحمن بن الحارث shi ma ya jiyo daga malaminsa Amr bin Shu'aib shi ma daga wato mahaifinsa shi kuma daga kakansa radiyallahu anhu muka ce yana cikewa zuwa ga Abdullahi bin Amr bin al-As qala yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake idan ra'aytumul hariqa fakabbiru idan kuka ga kabbara a kuka ga gobara ku yi kabbara fa inna takbira yuqti'uhu domin kabbara tana kashi gobara mun yi bayani satin da ya wuce cewa ka kira wa 'yan kwana-kwana yawwa yau idan ta hada saboda bayanin da muka yi abin da ibn al-qayyim yake faɗa cewa idan shedanu ne suka tashi wannan gobara to shine yake da alaka da domin akwai gobar da shedanu ne suke kunna wanda za ga an rasa ne yayin da su mujarrabi ne sun gwada kuma yayi amma tare da kake wutar ba tsayawa ke a zuba masa ido ba wannan shi ne kamar mun yi wannan bayanin satin da yau babu ma ya kula idara al hariqa babu da yake magana akan abin da zaka faɗa har yau idan mutum ya ga gobara قال حدثنا محمد بن نصر بن نصر الخواص قال حدثنا ابو طاهر قال حدثنا ابن وهب عن القاسم بن عبد الله بن عمر عن الحارث بن عبد الرحمن ابن الحارث عن شعيب عن أبي عن جدي هذا إسناد يا كما حقي واد وانت في واجه ما لم يأتي ما لم أنت محمد بن نصر على خواس يا كلام جدي shi ma daga malamin sa Abu Dahir shi ma daga jihin malamin sa Ibn Wahab Abdullahi ibn Wahab kenan shi ma daga malamin sa Al-Qasim bin Abdullahi bin Umar shi ma wannan da'ifi ne shi ma daga malamin sa Al-Harith bin Abdurrahman bin Al-Harith shi kuma daga kakansa am shi kuma daga shu'aib shi kuma daga mahaifinsa shi kuma ya karbo daga kakansa radiyallahu an qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum al-hariqa fakabbiru fa inna takbira yudhi'uhu kaza qala qala dadana nawul haka yace wani wato nau'in daban قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا خالد بن مخلد ko mukhlad قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب qala shi ma dai gashi ya kuma fitowa alqasim bin abdullahi bin umar din nan ya kuma fitowa shi ma shi ne da ibiya alqasim قال يجي حدثنا عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يكبره لإيه إيه إذا ما لم حدثنا أن يدوه وزي قال فسر بابا ما لا يجي باب ما يقول إذا أتت الريح باب دليل مغانا أكم abin da za ka faɗa idan iska ta taso ba kamar muna kan gaba kenan idan iska ta taso a nan ne wato idan duk inda ka ji alkur'ani ya zo ya yi bayani akan al-rihu da mufradi to azaba za ina so alarammomi su yi wannan istinbadin su binciko duk inda ka ga al-riya kuma karama wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bukran bayna yaday rahmatihi حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون هذا أي wato iska aka yi bayani amma jaraba Allah ya ce Allah shi ne yake aiko da riya iska da yawa iskoki da me da iska ne yawwa iska kawai Allah yake turo a larabci ne ake da da jami amma a hausa in kace iskoki iskokai kenan yawwa ko amma kamar mutanen sokoto suna faɗa haka ko alaji sokotawa kamar suna cewa iskoki amma ban da tabbas ba kawai tunani ne ke kawai suna faɗa haka ruwa ne na sun suna cewa ruwa eh eh da ba da alaji ne sarki yana nan zai iya tunda ya zama sokoto ya zauna ruwa da yawa ta ruwa ruwa sun sauka to saboda haka kaga nan Allah shi yake aiko da iska bushran dan ta albishir bayyana da rahmati kafin zuwa rahmatsa ruwan da aka yi dazuma ai kafin ya zuje da aka yi iska to wannan ta bishara cewa ga ruwa nan zai sauka na rahama to kaga wannan kenan hatta idza aqalla sahaban thiqalan ko sai bayan girgije ya gama nauyi duk na wuri baladin mai Allah ya ce mu shayi da garin da ya mutu dama kwari kafin wannan zafi a yana kan kamfa ruwa har roƙon ruwa aka yi rana asabar bayan an yi duba amma an yi rana asabar a umar bin kaddam to kaga da ruwan ya fara sauka sai zan to gari ya zama mai ya rayu dan da ya mutu fa'anzalna bihi ma Allah yake muka saukar da ruwa sanadiyar wannan girgizar da ya tattaru Allah yake ruwa ya sauka fa akhrajna bihi min kulli thamarat sai dan yanzu duk wanda bai shuka ba kawai dai ga dama ba domin ka an ba da damar yanzu ai shuka din kowace kasa ta jike muka saukar da ruwan fa akhrajna bihi min kulli thamarat sannan muka fitar da kowanne nau'in wato kayan marmari Allah ya ce yadda kuka ga wannan kadalika nukhrijul mauta kamar haka ne muke fitar da matattu la Allah kun tazakkaru dan ku zan biyo masu tunani da tintin kaga wannan ariya kenan misali na biyu a suratul hijri wannan suratul a'raf suratul hijri wa arsalna riya ala waqiha fa anzalna bihi al-ma ko fa astayrakum wa ma antum lahu bikhazinin Allah ya ce wa arsalna riyaha sai muka aiko da ariya kaga shi ma anan sai yace da waqi'a wato muka aiko da iska wanda take dauke da ƴaƴa wanda za ta yi barbara pollination da ƴan biology suke faɗa za ta rika ɗaukan ɗan da za a haifa ta kai zuwa ga wanda ta ɗau namiji ta kai wa mace daga wannan bishiyar zuwa wancan Allah ya ce sannan muka saukar da ruwa fa anzalna minas sama'i ma'an muka saukar da ruwa daga sama fa asqayna kum Allah yake muka shayar da ku shi bayan saukarwar sai Allah yake wa ma antum lahu bi qadir ba ku ne ma taskance mana wannan ruwan ba ba ku kuke koyewa Allah ruwan ba daga sama ba ku kuke taskance shi ban ya zo kasa ba ku kuke taskance shi ba kawai sai dai a kirawo tabe sun za a yi bohol su zo su duba su ga da ruwa nan ko babu wanda ya ajiye shi a gurin Allah ne shine yake wa ma antum lahu bi khazini ba ku kuka taskance shi ba mu ne to kaga wannan duk rahama take magana ayoyin da ta nuna arihu ba kamar wata aya falan ma ra'ahu aridan mustaqbila awdiyati muqalu hada aridun mumtiruna sai yake bal huwa masta'jaltum bi sai yake rihun bi ce riyahun ba rihun biya adabun alim Allah ya ce falan ma ra'ahu aridan yayi duka da hadari ya hadu mustaqbila awdiyati riyahin ka da duka korokorun inda duwatsun da suke da gonaki قالوا ذلك هذا عارض ممطرنا wannan ruwan sama ne ruwan sama za a yi mana ya Allah yake bal ba haka ba ne huwa man ta ajal tubi ruwan da kuke gaggau abin da kuke gaggautowa ne kuke cewa a gaggauta kawo mu rabbana ajilna da qitana qabla yawmin hisab Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika wannan suka bakin da kuke yi mata ajaltu bi Allah ya ce rihun wannan da kuke gani wata iska ce fiha azabun alim cikin da azaba ce ne radadi ba ta bujara ba lakin a bakar da yake kamar ta ne rihi fiha sirrun azabat har ta qaumi zalamu anfusahum fa ahlakat kaga ita ma rihun din ce duk da abin da ya kawo ba ma nan ba mu dawo kasa cikin suratul zariyat wa bi adil إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم من ترى ما aka ya baya din ka tuna adawa lokacin da muka aiko musu da iska bakarariya bakarariya iska wanda ba alheri a cikin ta ai da ba adawa da iska ku wa amma adu fa uliku bi rihin zalzalin atiya amma samud fa uliku bi tabiya wa amma adu fa uliku bi rihin zalzalin atiya iska aka turo wato mai tsananin sanyi ta azaba da tsara a alayhim saba a layalin wa samaniya ta jirgin kwana bakwai ba ta daukewa tun za ba har dare su ko zaro kawai iska ake duk wannan karfin da suke ji da shi sai da ta wajen diga ta kakkace su kwana bakwai da yini takwas to wannan shine misalan da malamai ke kawo a kan alihu kala da tara muhammad bin ali ibn bahar kala da tara ishaq bin ibrahim bin habib ibn shahid kala da tara muhammad bin qudayr kala da tara ahmad al habib bin abi sabit an sa'id bin abd الرحمن bin abza عن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء ما لم يكن ابن السني ibn sunni yace malamin sa Muhammad bin Ali bin Ba'al ya karanta da shi ma yaji daga malamin sa Ishaq ibn Ibrahim bin Habib bin Kayi shi ma daga malamin sa Muhammad bin Qudai shi ma daga malamin sa Ahmad bin Ibrahim bin Mishran kenan malamin hadisi shi ma daga malamin sa Ali ibn Ali Sadiq shi ma daga malamin sa Sa'id bin Abdurrahman bin Abda shi ma daga mahaifinsa shi Abdurrahman bin Abda din shi ma daga malamin sa Ubay bin Ka'ab ɗaya daga cikin korawo da muka yi tarjama sajiya shi kuma ya biyo daga annaba ne da Rasul sallallahu alaihi wasallam la tasubbu riha inda iskar nan ta azaba ce za ta iskar da kuka gani kar ku zage ta kar ku zage ta ko da mata da take zuwa ta gama mobil a kuma wata iskar ta bata mata da kura kana zage ta ko ta zubo ma da janya farare gaba ɗaya ka gama yi yanzu ta zubo ta zagi iska annabi yace kar ka zo ba wa idza ra'aytum shay'an fiha takrahuna idan kun ga wani abu da kuke ki kuke kyama daga iskar ba ko ku ce Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih ya Allah muna roƙonka daga alherin wannan iskar da ta tawo shine zaka ga ba za ta zo alheri shi ne Allah ba zai jarrabe ka da ɗebo wani abu wani lokacin ba ku ganin ana iska sai ta kwari ga mutane za ta ɗebo ta zo a ce ma mutum yana hanya kawai ta zo ta dake wannan kwana shi wannan sharrin iska kenan ba da to ba tsammani a zan wani abu ya dogo ya fara ma ido a wurin hawa kake ka kasa ganin gaba ka ji wannan yana causing accident idan mutum ma a cikin mota yake ya dole ganin gabansa wani ya tsaya bai sani mai zo da ke da ana samu don karo ki Allah ba ɗaukakin sarki daga wannan tsayi daga abin da ta ɗauko wanda ba na alkhairi ba sai Allah ya kare ka shi musulunci za ku komai ya koya ma yadda za ka bi daki daki ka koma zuwa gurin Allah shi kuma Allah abin da yake zo dama ka nuna cewa baka isa ba shi ya isa to sai ma komai to shi ne abin da yake gaya mana yake to yake karku wani rana yake mu sai ya ma fi ya ta karawuna hu da kun ga abin da kuke kyaba ba kwa so ka ne zan kura ai ba kwa so وقولوا كتي اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح يا الله منا روقك خير وانا إسكا وخير ما في هذا الخير الذي يسكنك وخير ما أمرت به إلى غير ذاك أمر بدل ونعوذ بك من شر هذه الريح sannan muna neman tsari a gurinka ya Allah daga sharrin wannan iskar shine wancan abubuwan da zo shigan ma ido ta ɓata ma ka za ta yi ma ka za ta yi abubuwa da kuka san iska za ta iya ta zuban ma da gini dan za ku goni ya ji ya fara ginin da ya ɗaga yana tunanin zama wata bakwai damuna ta zo ta ta zubar da katangar kare kuwa so da haka to muna neman tsari a gare ka daga sharrin wannan iskar wa sharri ma biya da sharrin da yake cikin ta wa sharri ma umira bi da sharrin da aka umarci ta da shi domin jama yar aiki to kaga ɗan aiki ko yana laifi me yasa zaka in ka zage ta da wanda ya aiko ta kai to shi da Allah annabi ya hana an fahimta da kyau ko yawa nau'u na haka wani nau'in daban hadisi ne ingantacce قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا احمد بن عبد عبد عبد قال حدثنا المغيره بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا وزير بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاكوع رضي الله عنه شيء ما لم يكن السن يجي ما لم ينسى ابويا على صاحب المسند يا كرنت لي shi ma ya ji daga malamin ta Ahmad bin Abdul Zabbi shi ma ya ji daga malamin ta Mugira bin Abdurrahman al-Makhzumi shi ma daga jerin malamin ta Yazid bin Abi Ubaidi shi ma ya ji shi kuma yace ya ji salama ta bin akwa an gane shi ne wanda da aka zo ita ita ta taso an tafi an fita da annabi alaihi salatu wasalam da sahabbai aka ce an kashe sai na Usman da annabi zai yi wato umara ko haji yace a je sai na Usman ya je ya gaya wa mutanen Makka ba yaki ya zo ba umara zai saboda an duba an gawa za a tura wanda suke ganin mutuncinsa aka ji abu zuma da ne kawai yake zuwa ko lafiya ne aka saboda akwai suna girma baki kuma yana da rago da yake da ya zo kawai sai ya rumu bidai da aka ji aka ji annabi ya ce ai ko ba za mu koma ba sai mun daukar ta ba waya ba duk sabon waya akwai bidai an ce an ce ba wa kariya lakum qila wa qala to a daidai wannan lokacin ne annabi ya haka da hannu ya zauna a ƙarƙashin wannan bishiyar ta magariya ya ce kowa ya zo ya man mubaya ba za a koma ba a kan za a je a ɗaukar za a kan tsaron sayi na usman to shi ne duk wanda ya wuce wa annabi tabba da aka gama sai ya ɗauki hannunsa sai ya ce wa haza ne usman bin affan ya tora nasa na faɗi wannan ne dan ka tuno cewa a ali shajara da annabi ya ce ba wanda zai shiga wuta a cikinsu to hadda Uthman bin Affan su dubu ɗaya ɗari hudu ne. To Salama bin al-Aqwa din nan shi da ya biyo layi ya zo ya tafa je kuma biyo layi. Shi ka ga sau biyu wannan lambar girman sau biyu yake da ita. Yawwa. Sau biyu yana biyo layi da ya zo ya tafa an je radiyallahu anhu da kai radiyallahu anhu mu'mini sai kuma biyo layi. ya kuma yi tafa kuma an san sau biyu ne saboda kawai ga falala shi ne salama bin al-aqwa rabahu ya dingina a hadisin zuwa ga annabi wa ma udiba lin nabi al marfu kai yake kana idza shaddati rih annabi ya kasance idan iska ta tashi ya kulce ce allahumma laqihan dan ne na lawa mubradin lawaqi din ne laqih ita ce bakara ya wato mai haihuwa iska da take dauke da dan da za a haihu mai alheri dauke da alheri shi ne na ware misali da pollination na yan biology an gane ku saboda haka iskar da za ta ɗauki take ɗauke da 'ya'ya a cikinta mai kafa da alheri shi ne Allahumma laqihan Allah ka sa wannan iskar mai alheri ce la aqiman ba bakara ya ba wanda za ta zo da ita zuba fara duk haka za akwai iskar da ita zo wannan dan sittin ba da ya gudu gaba ɗaya karkade shi take ba ka ganin mangwara in yayi wannan hudar da yawa da iska ta zo wani sai ta zubar da shi gaba ɗaya ko da ka gaba ba a ciki to sai ka roki Allah Allah ya sa wannan iskar ta zama laqihan la aqiman bai dauke da alheri ce ta ƴaƴa ba bakara ya ba wanda ba ta haihuwa in kai baka rike wannan addu'a ba manomi zai rike eh tunda kai kawai karba kake kafi amma manomi zai rike Allahumma laqi Allah aqiman zai rike musamman yayi shuka eh babu ma ya kuli za a bati kimal babu da yake magana akan cewa wai idan ka ga iska ta taso daga arewa ka san mutanen magabata su sai ka ji ana daga gabas yamma ko arewa ko kudu shi za a ta gini suka zo sai an kaje da ra'ayi yanayin ginin a ta magina na zamani ai suna lura da wannan yau akwai inda iska take in a ce in gurin da ya kalli gabas to ruwa zai cika ba zai cika ba guri in ruwa yana sauka in inda ke yana kallon gabas za ka ga ruwa ya fi sauka a nan in yana kallon kaza duk za su gaya ba ilimi ne na zama au gaba injiniya ta azami duk wannan ilimin ka gan shi wato a addinan ta ba akwai shi an fahimta da kyau ku yau wani ya zo an ba zane irin na wannan gidan an kawo an ce ba dubu ɗari da biyar ce dan wannan din yake wannan din ne dan wannan an zo da basira an gaya ma yadda gidanka ba zai ruge ba ba zai faɗi ba ba zai ka ce wai dan wannan a ya fi karfin dan wannan a ilimi ne me yasa kai baka rana ba in dai dan wannan ne da ma za ka iya ne bane in mai kullun na faɗa ka ga wanda a wanda ya zana injiniya Muhammad Kabir wanda ya zo ya zana makarantar nan wata ran ka zo in ka zo ka shiga kawo ka gani dai boko ba amma duk wani basket da kuke magana da waye a nan duk akwai yanzu nan provision din da aka yi gurin nan za a iya ƙara wani kwafin a wani fulo din a sama da yi boko ba har a iya samu amma kakka ta ki jiki da cewa kaza shi ma duk da rewayo da gobe kuma ta sa a ya goge da abubuwa da yawa yawa akwai ibra to sai ce idan iska ta taso daga arewa قال حدثنا احمد بن محمد بن عثمان قال حدثنا ابو زرعه الرازي كاجي وبعينا ده اني ردا da injiniya injiniya alhassan suleiman alhassan nan na gidan wakili a kurido suna jin ana ya dan yi analysis akan me yasa gine gine suke yawan faduwa yanzu gine gine suna yawan manyan gine gine ke ba na ji dan bayanan da yi sai ya ci illolin ya ce yanzu rodikan da ake yi dokin yanzu sai ka ga sha gidan yanzu bai kai to din da ba shi ta ba dauke ne ne ya ta kawo ne ne dai da rashin gogewa da rashin sanin half life na kasa da waye duk irin wayannan eh to duka wanda za ga abubuwan yanzu yana yawan faruwa a cewa kasan gini ya rugudu ko ba ran na ji wani a nan hanyar biyu ke rasu na za ku gaje da ya rugudu shi ma nan wajejen auren yan wani yau a sabon garbo ta ji ba to ana samun ko ina ji wata kila saboda wannan abin ba suka yi suka yi hira da shi ya dan yi bayani to shi ne yake cewa to shi kuma yake cewa ya jiyo daga malaminsa abu zura'ata razi shi ma daga malaminsa farwar da abin sakra alkindi shi ma daga shehin malamin sa alqasim bin malik almuzani shi ma daga malamin sa abdurrahman bin ishaq an yazid bin al-hakam ibn abd al-as abu subhan bin abd al-as radiyallahu anhu qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance shi dace da ke rihu a shimal iska ta taso daga arewa sai ce ce Allahumma inna na'udhu bika min sharri ma arsalta fiha ya Allah ina neman tsari a gurinka daga sharrin abin da ka aiko ta da shi نعم باب ما يقول إذا رأى غبارا في السماء أو ريحا باب da yake magana amma a na koyi da malam Muhammad injiniya idan aka fito windina ta kalla ya danganta da gurin okay kudu ok ku kan kuma arewan kuke magana in kuka zo zane sani ibrahim shi ne ai sadaka rasul karim kenan babu ma ya kulu idara aku bara babu da yake magana akan idan mutum ya ga iska a wani lokacin da ga kura kai za ka ga ko iskar da zo gaba ɗaya zai ta tirnike inda kake kallo shi samai a sama auri an ko iska ka ga kura ta taso ko kuma iska ne karfi قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا يحيى بن طلحه قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت شيخ مالم ابن السن يتي مالم انت عبد الرحمن بن محمد يا كان تدي شي ما يجي daga malamin sa Yahya bin Talha shi ma ya ji daga malamin sa Shariku shi ma daga malamin sa Likdam bin Shuraihin shi ma daga jeyin malamin shi kuma daga mahaifinsa Shuraihu din an aisha radiyallahu anha qalat na aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ra'a fi sama'i naki'an gubaran annabi ya kasance da ya hango wata kura ta taso aurihan ko iska istaqbalahu min haythu kana sai ya fuskanci wannan iskar daga duk inda yake sai ya fuskance ta wa in kana fi salati ta'awwada billahi min sharri ko a sallah yake sai ya roki Allah daga sharrin wannan iska da ta taso ai za mu ji nan gaba cewa in iska hadari ya taso a nan baya nutsuwa sai ya ga ruwa ya sauka ya dauki amma mu za ga mutanen mu in yan ban ne a lokacin za a yi ban tafi daɗi an fahimta in wani abu mutum je a lokacin zai yi amma ji annabi alaihi salatu wasallam hankalinsa baya kwanciya har sai ya sauke ruwan domin ya san me ya faru wa kullun akhadna bi dhanbi wa minhum man hazzala alayhi hasiban wa minhum man akhadhathu sayha wa minhum man khasabna bihi al-ardh wa minhum man ajrafna Allah kuma yake wa ma zalahum Allah walakin kanu anfusahum yazlimun kowanne da gaskiya annabi ya san cewa akwai al'ummar da Allah ya halaka daban-daban فكلا فكلا اخذنا بذنبه duka kowace al'umma mun kama ta da zunubinta sai Allah ya baka misali yace wa minhum man arsalna alayhi hasiban daga cikin mutanen da aka halakar a baya akwai wanda iska muka aiko musu da ita kamar zuwa adawa da iska da muka karanta aya amma adun fa uli ko bi rihin sarkarin afiya da iska Allah ya halakar da su duk karfin wa minhum man akhadathu sayha a cikin su akwai wanda kuma tsawa aka turo musu tsawa ita ta rubuta su kamar zuwa ta mudawa ko sannan kuma zai ce wa minhum man kasabna bihi al-ard daga cikin su akwai wanda muka sa kasa ta kama shine haruna wa minhum man agrakna daga cikin da abubuwan da su kuma duniyar da su muka yi a ruwa kamar zuwa firawuna da wa a baki kadai bane da mutanen da da kuma mutanen annabi nuhu yawa su ba ai kaga um وبدل الأرض عيونا بدك الماء على أمر كالقدر وحملناه على ذات ألواح ودسر saboda haka shi ba kuma sai yake jima'in munhaliya saboda haka shi ma da ruwa ta halakar da mutanen ruwan tubana ya mutum zai zai zai rasu duk wannan abubuwan da kake ganin ni'ima ne Allah yana iya mai da su azaba Allah yake ba mu zalunce su ba gaba ɗaya su ta zalunci kan shi sa idan ita ta zo annabi baya nutsuwa har sai an ɗauke ruwa sannan yake nutsuwa to shi ne ma da yake gaya mana to shi ne karshen hadisin shi ba ingantacce ne babu ma ya kulu idan na sahaban mukbila babu da yake magana akan idan mutum ya hango girgije ya fata ya fuskanto shi ya fara cika sama قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد kaga wannan mun tabe babu da ya dace daidai lokacin damuna za ta ji abubuwan da ya kamata idan ra'anam qala hadathana عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا يحيى بن طلحه قال حدثنا شريك عن المقدار بن شريح عن أبيه أنه ذكر عن عائشة رضي الله عنها حدثت شيء ما لدي ابن السن إنت ما لنسى عبد الرحمن ابن محمد يا كرم شدي شيء ما يجوز لما لنسى يحيى بن دلها شيء ما لما لنسى شريك شيء ما لنسى ما لنسى المقدار بن شريح shi ma daga malaminsa mahaifinsa shuaibu din irin isnadin tajini annahu zakara an aisha ya ambato cewa daga nana aisha radiyallahu anha haddathat bi ta ta gaya ba cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ra'a sahaban muqbilan idan annabi ya hangu girgije ya fuskanto min ufuqi min al-abab daga wani tashi daga cikin sasanni na sama gabas ko yamma ko kudu ko arewa to sai yake ne tare kama huwa bi duk abin da yake bari yake mu kuwa lokacin ma yi ban san tani za a yi kowa ne jirin ba da mafi bane an gane ko yawwa to saboda haka wa in kana bi salati ko a sallai hatta yi takbilahu hatta ya fuskanci wannan girgizan da ya kuje ya ce Allahumma inna na'udhu bika min sharri ma ursilat bi ya Allah muna neman tsari a gurin ka daga sharrin abin da aka aiko wannan girgizan ne yanzu ko da an yi ruwa lafiya lau in gidan kare ka ɗaya wuce ai kai ka zama ban gari yawwa jiki za a ke buƙatar a yi addu'a a yi ko kuma a kai ba kai ya samu ba ba ya samu wanda ya zama ba dole eh dole ne a gurin ka kai domin shi ba zai iya gina gurin ba dole ku za ku gina ba kai ana jika yawwa babu ma ya kule za ta ne a ra'adu wata ra'ayi babun da yake magana akan idan mutum ya biyo tsawa an gane ku da walƙiya mai ɗauke da tsawa misala sa'iqati adin wa samud jami ne na sa'iqa ita ma tsawar قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا نعيم بن الحيثم حيثمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أطلحة قال حدثني أبو بدر أنه سمع سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال sai malami gudun sun ya ce malamin sa Abu ya ala sahibul mustad ya karanta da shi shi ma ya biyo daga malamin sa Nu'aym bin al-Haytham shi ma daga malamin sa Abdul Wahid bin Ziyad shi ma daga malamin sa Al-Hajjaj ibn Abtaha shi ma daga malamin sa Abu Madar baba ruwan zaman ke Allah sami a Talib bin Abdullah ya jiyo Talib dan Abdullah an Ali radiyallahu anhu daga mahaifin nasa Abdullah halin ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda talib kenan talib dan abdullahi dan umar domin yana da ta talib ko to shi da kuma bilal yace idza sami'a ra'du wattawahu ka in yajiyo tsawa da walqiya mai dauke da tsawa ala dinki allahumma la taqtulna bi ghadabi ya allah kada ka dauki ran mu karka kake mu da fushinka azaba ku kenan ولا تهلكنا بعذابك الله kada ka halaka mu da azabarka wa ajila qabla dhalik Allah ka ba mu lafiya kafin wannan saukar ruwan nan ita ma wannan addu'a ce dai Abdullahi dan Umar yake babu ma ya kulu idara almadar abinda mutum zai faɗa idan ya ga ruwan ya sauka قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد عبد الحميد كده بن أبي أبي العشرين عن الأوزاعي شين عبد الرحمن بن عمرو عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها شيخ المالك يكي مالك عبد الله يا كرم تدشي shi kuma ya jira daga Hisham ibn Ammar shi ma daga malamin sa Abdul Hamid ibn Abdul Ashirin shi ma daga malamin sa Auza'i Abdurrahman bin Amr shi ma daga malamin sa Nafi'u malamin Imam Malik shi ma daga malamin sa Al-Qasim shi kuma daga Nana Aisha radiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idara al-madara kala annabi in ya ga ruwan sama sai ya Allahumma ja'alhu sayyiban nafi'a za ku ga ija'alhu zai ka zaji a bracket saboda wa kamar suna ganin idraji ne amma Allahumma sayyiban nafi'a Allah ka saukar nan da kan yaki ya zama ruwa mai amfani in ka tabbatar duk wannan ruwan da aka yi baka yi wato ba ka bin sunna annabi kafa da kafa da akwai wanda gaba ɗaya duk wannan aya nawa aka yi ana yi amma bai biya ba na'am iya shi ma ne akwai ruwayar hali'an da kuma nafi'an da ce Allah ka sanya shi hali'an wanda za mu ji daɗi bayan an gama fa kulu hali'an mari'a an gane ko shine hali'an eh nafi'an kuma mai amfani saboda haka ko ka ji Allahumma tayyiban nafi'an ko Allahumma tayyiban hali'an ya halatta duk sun inganta shi wancan nafi'an shi ya bi Bukhari ya rawaye shi da Muslim amma hani'an hadisi ne shi kuma hasan kai shi ma sahihi Imam Bukhari ya rawaye shi a cikin kitabul Juma'a duk sun inganta duk wanda kai yayi Allahumma sayyiban shine amfanin kuma kaga a yanzu so kake kai ta hadisin a wannan dabaran da ake ciki za ka ta juyawa in an yi wannan ruwan kace Allahumma sayyiban nafi'a nan kuma wani kace Allahumma sayyiban hadi'an sai ga hadisin tariki kenan shine maganin karatu ya zauna kenan ba za ka manta ba duk wani abu da ake faɗa yanzu na damuna ko da wayannan addu'o'i kokari za ka yi kaɗan baka za ka tun gama zama kenan a da haka za ka tara hadisi da yawa ka sha mamaki duk wani abu da aka zo kansa kawai ka rika dan bakan ruwa da ka iya yanzu ka iya Allah mu da ibn nabi an dama to yi kokari ka ga ka dan baka wannan sai sai ya zauna ta ruwan da baka iya ba idan za ka rike ka rika yawan yi shikenan wannan gini babu ma ya kulu idan rafa ra'atahu ila sama babun da yake magana akan me za ka faɗa ka ɗaga kanka sama ko ko kallon sama ake a yi wane mutum قال اخبرنا ابو عبد الرحمن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن سالم بن محمد بن زائدة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت شيخ مالك بن السنيتي مالك ابو عبد الرحمن يا كان جدي mun bane haka ce abu abdul rahman din na aka faɗa aka yi shiru sai da rubi imamu nasai shi kuma daga malamin sa kutaiba ibnu sa'id shi kuma daga malamin sa hatim ibnu isma'il shi kuma wani yana tambaya wai ana cewa baban gwada abu hatim yace wannan hatim din nace ga gina isnadi to ga dana shi ne hadisin wannan sunan shi ya ɗauka ya sa yawwa shi kuma daga malamin sa Salih bin Muhammad bin Zaida shi kuma daga malamin sa Abu Salama ibn Abdurrahman shi kuma daga Nana Aisha radiyallahu anha kala tace ma rafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila samai annabi bai taba daga kansa sama ba illa kala ba sai ya ce ya musarrifal qulubi tabbit qalbi ala ta'ati kun yi addu'a ba kaga kai kawai ake a kallon sama ba ya yi zuci ya zuka ta ka tabbatar da zuciya ta a kan biyayya gare ka ya musallimal qulubi sabbit qalbi ala da'ati kaga akwai wata da ba Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wannan daban wannan daban kana iya yin ta ko ila ko amma wannan ya musallibal qulub ya ne zuciya zukata ka dukkan ji ka tabbatar da zuciya ta alaka a cikin wajen jima biyayya domin la haula laka wala quwwata illa billah hadisi ne mai kyau shi ma kaga sai a tabbaka shi in za ka kalli sama kallon hadari sai ka biya ko ba ma hadari ba har kawai za ka kalli sama ka biya adori ne masu alkhairi da yawa ya mutarrifa al-qulub tabit tabi ala ta'atika ba wahala dan garin shekara biyu da rabi ba an kai jami'in mai dawa gari babu ma ya kulu idan kana yawmun shadidul harri ba ne mutum babu abin da yake magana akan abin da za ka faɗa idan ana mukumukun zafi au shadidul bardi ko tsananin sanyi kwanji shi ma ba korafi za ba sanyi ya yi yawa zafin nan ya yi mu to sai aka ce ga abin da za ka ci domin zafi an gaya ma asalin zafi daga inda yake zuwa idan zafi ya yi zafi jahannama ce take numfashi in sanyi ya yi sanyi jahannama ce ta kuma wani numfashin domin ka san komai Allah yana iya azaba ne ya yi da sanyi ya yi da zafi kwarai ko ya yi da sanyi ya yi da zafi baka ji lokacin da aka jefa annabi Ibrahim cikin wuta ba sai Allah ya ce kullu ya naru kuni bandan malaman tafsiri wasu suka ce da Allah ya ce bandan kawai an baki anan to da da da wato ya fado daga sama ya fada rijiya za a domin sanyin ba zai iya kake sai Allah ya ce wa salaman da kuma aminci wato sanyin da ba zai cutar da shi ba sanyi yake yanzu da ake kula baya cutar da mutane yana cutar ba saboda Allah kai zai ce wa salaman alaika ba yau wato da haka ya rage irada da ta dan yi ta dan duka guri ka kashe kawai shi ne kawai mafita domin kai ba ce wa salaman ala Ibrahim ba shi ne malamai suka ce da kuma Allah madaukakin sarki bai ce ala Ibrahim ba to da duk abin da za ka yi da sanyi ba zai cutar da kai ba amma sai yake Ibrahim kawai na yin dawa ba kowa ba ku ni baldan ki zama sanyi wa salaman da aminci da Allah ya bar kiya nan to da da abin da zaka yi sanyi ba zai ba komai ba domin an ba da umarni cewa ta zama haka sai Allah ya ce ala Ibrahim da annabi Ibrahim kai to da haka kai idan ka shiga ruwanka shi da ranka gonde ne rike a kasar waje daga baya zai zo shi kafar da ta yake saboda sanyi musamman wanda suke kasashen da ake sanya ko kuma wanda yake mu'amala ko yaushe da sanya a nan to kaga to dukkan su numfashi ne sau biyu sai ka taro ki Allah madaukakin sarki ta rika yin numfashi saboda ta tumbatsa dan ta samu sauki ita kanta jin kanta take sai Allah ya ce to na baki dama ki rika numfashi sau biyu a sati amma a shekara shine idan kai wannan numfashin sai zafi musamman zafin ya yi zafi to ta numfata ke daga nan kuma ba za ta kuma wani wasu sanyi in ta kuma da biyu shine za ka ji ana magana jaura a ce ba a yi jaura ta gaskiya ne jaura ba za a ce ba ta wuce ta zo za ka ga inda jaura ta ni abubuwa sun kone an gane ko to wannan gini to sai ce kala da sani Jafar bin Isa al-Hulwani قال حدثنا ابراهيم بن هاني kaga shi da ba wannan hali din ai mun faɗa sunan namiji ne ummu hali da ake faɗa ummu hali hali din namiji ne قال حدثنا أبو زاري قال حدثنا يحيى بن أيوب قال عبد الله بن سليمان قال حدثني جراد قال حدثني أبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبدة العتواري ana abi sa'id bin kudri radiyallahu anhu shehu malami ibn sulli yace malamin ta Jabir bin Isa al-Qulwani ya karanta da shi shi ma biyo daga malamin sa Ibrahim bin Hani shi ma daga malamin sa Abu Salih shi ma ya biyo daga malamin sa Yahya ibn Ayyub shi ma daga malamin sa Abdullah ibn Sulaiman shi ma ya biyo daga malamin sa Dawud da lafi ne matsala a cikin isnadin shi ma ya ji daga malamin sa abul haitham ismuhu sulaiman sunan sulaiman bin amri bin abdada al-udwari shi ma daga malamin sa abu sa'id al-khudri sa'ad bin malik ibn sinan radiyallahu anhu aw an hujayr hujayrat al-akbar an abi huraira ko kuma daga hujjarat al-akbar an abi huraira radiyallahu anhu aw halima ko ɗaya daga ciki shi kuma sabani na wajen sahabi la yadurru hadith cewa wannan da hadisin ne wannan sahabin ne ko wannan duk ba komai da tarihi ne sai a ce hadisi ya samu illa amma saboda da sahabatu kulluhum udud babu da matsala cewa Abu Hurairah ne ko Abu Sa'id al-Khudri ko ma daga wanne ne mun yarda duk da akwai kana yake idan kana yawmul haru idan ana wani yini mai tsananin zafi fa qala rajulu sai mutum ya ce la ilaha illallah ba wanda ya tantance abota sai Allah ma a tantance harra azalim kai mutum ya ce yau ba ana zafi yi mamakin kai yau ku kun ji zafin da aka yi biya mutum ya faɗa wasu an kasa ma bacci Allahumma ajirni min hali jahannam Allah ta kare ni daga zafin wato wutar jahannama qala Allahu azza wa jalla li jahannam idan mutum ya faɗi wannan ba kai ba ji a zuwa ya surutu a ce ai shi an yi zafi duk ba bi bacci ba bayan an faɗi wannan sai a ce Allah ka raba mu da zafin aka ka kare mu daga wato zafin jahannama idan ka faɗi wannan sai Allah ya ji wa jahannama inna abdan min ibadi wani bawa daga cikin bayina istajara bi min harriki ya nemi tsari a guri na daga zafin ki fashhadi anni as'aw ajaltu ki ce da na tsare shi daga zafin nan ki ba za ki ci shi ba amin ya Allah saboda haka ki ce da ba ke ba shi wa in kana yawmun shadidul bardi idan tsananin mukumukun sanyi aka yi kima fa idza qala al-'abdu idan bawa yake la ilaha illallah ma a kyanta ba da hada ne kai amma fa yau an zuba sai kula sai ka ji dai in jiya kuwa Allahumma ajini min zamhari li jahannam Allah ta tsare ni daga wato jawra mu kuma ko dan yin cikin jahannama ai ka ga sifar aljanna da Allah ya faɗa la yarawna fiha shamsan wala zamharira ba rana ba sanyi a cikin aljanna yanayi ne mai kyau saboda haka ba wanda zai rika yawo in ka ga mutum da singile shi ba dan zafi bane shi ya ga dama yake yau singile shi zai sa yawwa saboda haka karka dauka zafi ne ko ka ganshi da kasuwar riga ya zago ba dan yi bane ya sa shi ya sa shi ya ga dama domin kan aljanna dindindin ne wa istabra akwai na zafi akwai na gani amma ba zafin kuma ba sanyi kawai ganin dama ne ka sa kufta ka ce yau kawai kai shigar sara kai kake so kai kufta za ka sa shi kenan kawai eh ko dubba eh an gane ko to sai ce Allah ka tsare ni daga wato mukumukun sanyi na jahannama qala Allahu azza wa jalla li jahannam sai Allah ya ce wuta jahannama inna abdan min ibadi hadith tajara min jamhariri wani bawa daga cikin bayina ya nemi tsari na daga wato mukumukun sanyi ki wa inni ushidu inna bi da miki annini kada ajantu na tsare kalu sai ce ma jamhariru sai sabai ta ce ma zama hariru jahannam ya rasulullah ne zama hariru jahannam kuma kare yake baitun yulqa fihi al-kafir wani taki ne da za a wurga kafirai a cikin wuta bai da mai yazu min shiddati barbiha ba'duhu min ba'd saboda tsananin zafin wutar sai jikin da ya kike ya fakushi na to ai mu ba mun zo kan an gane to sai babu ma yaqulu idza asbaha katlan za mu tsaya ana abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ba ku cikin sarki ya yabe mana kamar yadda na ba ƴan uwa na sanarwa insha Allah ina da akwai saukar ɗanku da za a yi jika kuma na Hudaifa za mu yi walima ranar Lahadi a ke yaji insha Allah na hadda alƙur'anin da ake aji karfe hudu to muna da yake ko amma maza ne gaskiya maza ne kawai eh dan na ga wasu na tambayin cewa da banda ba ta iya maza ne insha Allah ta'ala za a yi da mata amma nan gaba su matan za su yi amma yanzu dai maza ne kawai muna roƙon Allah madaukakin na to ala ai na ji ranar lahadi fada sai kuma aka yi wannan ruwan gaskiya eh gaskiya ranar ba za ta yi karatun la'a ta ba amma lahadi insha Allah ta'ala za mu hakura abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah wanda kuskure sarki ya yi mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da su kusa mu ɗaukaka Allah ka biya wa kowa bukatun ta na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa Allah ka ba mu damuna mai albarka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah mu ɗaukakin sarki ka biya musu bukatun muna da marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya akwai mahaifiyar su baba ma da take kwanta a asibiti muna roƙo Allah ya ɗaga kafaɗin da Allah ya ba ta lafiya dukkan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda muka rasa yayye da iyaye Allah ka ji kansu da gabara Allah ya kuma ɗaukakin sarki yan uwanmu da suka kauce hanya da yaya Allah ka shirya mana Allah ka ɗora su a hanya madaidaiciya wannan damuna na Allah ka sa mata albarka duk wanda suke neman aiki da sana'a Allah ka tallafa musu waɗanda suke jarabawa Allah ka taimake su اللهم امنا في وطننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين